نقص بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وكسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم أنا
waɗanda muka samu a nan daga kananan hukumomi daban-daban kauce da mutanenmu na karamar hukumar tafafalewa waɗanda muka taru a wannan fili domin wa'azi na jihar bauchi a ƙarƙashin wannan ƙungiya mai albarka wannan kungiya mai albarka ko an ji ko an so jama'atu izalatul bid'a wa iqamatis sunna kungiyar da take kokari wajen gusar da bid'a da bid'o'i da kuma tsayar da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle hakika muna mika manya-manyan godiya Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo wa'azi ƙarƙashin wannan ƙungiya da kuma manya-manyan malamai da suka zo su jarawa da su da makwabtansu gaba daya aka zo a karanta ayoyi daban-daban da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma aka hada da fassara na malaman kwarai domin duk wanda ya lura ko ya saurari wa'azin da aka yi tun da yamma har ya zuwa yanzu zai fahimci cewa madogaran malamanmu abubuwa ne guda abu na farko alkur'anin Allah wanda babu wanda ya isa ya canza shi Kullati bil batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilan min hakimin hamid littafin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar wanda ƙarya ba ta zuwa masa ta gabansa ko ta bayansa babu wanda ya isa ya canza wata kalma ko jumla ko aya balle sura a cikin alkur'ani lokacin da aka turo mala'ika jibril ya zo da ayan ƙur'ani wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah tabaraka wa ta'ala ya yi bayanin cewa wannan mala'ika ba wanda ya tsaye tinkare shi ya canza wani abu a cikin ayan ƙur'ani har sai ya sauka a wajen annabi ya sanar da ki kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarni نزل به الروح الامين نزل به على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين saboda Allah ma zai cinye mun lokaci Allah tabaraka wa ta'ala ce nazala bihi ruhul amin lalle wannan ruhi amintacce shine malaika jibril shine ya sauka da alkur'ani ala qalbika a bisa zuciyanka ya muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bilisanin arabiyyin mubin da harkar larabci mai cike da fasaha kuma wannan mala'ika ذو مرة فاستوى وبسم ذو مرة فاستوى نعم.
وهو بالأفق الأعلى نعم.
ثم دنا فتدلى نعم.
فكان قاب قوسين أو أدنى نعم.
فأوحى إلى عبده ما أوحى
wanda yake kai kayi mata ni kuma ban yi ba na'am ubangiji ta'ala ya ce domin rattin fassawa lalle wannan mala'ika ma'abocin ƙarfi ne da kwarjini fassawa kuma ya daidaita su madana fatadalla sa'annan kuma ya matso ya zo gab da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kana qaba qausaini aw adna ya kasance tsakaninsa da manzon Allah wa sallam kamar tsakanin tsirkiya ne da sandan baka don na san masu sauraro na 'yan uwa na 'yan ƙaure ne kowa ya san ratan da ke tsakanin tsirkiya wannan igiyan jikin baka wanda yana tsammani za a ce mita ɗaya da ko mita biyu ko kuma wani abu makamacin maza ai bai kai kilomita ba balle mil saboda haka fa auha ila abdihi ma auha sa'an nan yayi wahayi zuwa ga bawan Allah abinda Allah tabaraka wa ta'ala yayi masa umarni ya faɗa masa na ayoyin alkur'ani ayoyi da dama sun tabbatar da yadda Allah ya kare alkur'ani yadda babu yadda za a yi a canza shi kuma alhamdulillah dama yana daga cikin takenmu amfani da littafin Allah duk lokacin da za mu kaka dalili ko hujja shi yasa duk wani mai wa'azi idan aka kira ki za a halaki da alarama saboda ko da ayan ta ki ko ta kwace to akwai alaramma yana tsaye a kusa da ki da sai ta maka idan shi ma alaramman abin ya karkace ko ya ɓace ga alarammomi a zaune a kan kujera sun kai kusan goma ko fiye da haka wanda ma waɗanda suke bayan fage wanda za su cillo gyara idan an yi kuskure ko kuma an kauce hanya saboda haka malamanmu na izala Allah ya saka musu da alheri ba malamin da ya hau kan min nan ya kawo firirita farko abinda suka jajjawo mana ayoyi ne na Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma sai suka hada da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun ga wannan annabi محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه shine Allah tabaraka wa ta'ala ya zaba a matsayin cika makin annabawa da manzanni kuma shine wanda Allah ta'ala ya zaba ga wannan al'umma ta ƙarshen duniya kuma shine Allah tabaraka wa ta'ala ya zaba ya bashi wannan littafi na alkur'ani wanda duk cikin littafan da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar babu littafi kaman alkur'ani wannan annabi lalle mutum ne ba aljani ba ba kuma iska ba ba mala'ika ba ba gwaigwai ba maza Allah mutum ne kamar kowa sai dai Allah ta'ala ya ba shi daraja ba kamar na kowa ba قل إنما أنا بشر مثلكم ما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد نعم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ai abin da ayan qur'ani ta ambata kenan kul ka faɗa musu ya kai manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam innama abin sani kawai ana ni din nan mai magana gare ku basharun mislukum wato mutum ne misali to kaga duk wanda yazo yace annabi ba mutum bane to ya kai ta wannan aya tunda kai tsaye abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa kenan kuma duk tawilinka duk kwananka kalman bashar a cikin harshen larabci tana nufin fatan wanda yake mutum in fatan wanda yake dan adam mutum dan adam shine bashar wato dan adam kamar yadda ake kira mu 'ya'yan annabi adam alaihi salam saboda haka umarni ne aka ba da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka ce ya faɗa wa mutane kamar an san waɗanda za su zo su ce annabi ba mutum bane to idan ka ce annabi ba mutum bane to aljanne ko kuma in ka ce annabi ba mutum bane to gwaigwai ne a in ka ce annabi ba mutum bane to dabba ne a in ka ce annabi dabba ne ka kafirta sannan in ka ce annabi ba mutum ba ne to katako ne ai in ka ce annabi katako ne nan ma ka kafirta dole ka ce kul innama ana basharun mislukum yuha ilayya abinda Allah ta'ala ya ce kenan yuha ilayya ana wahayi zuwa gare ni kuma mun ambaci nau'in wahayi na farko na alkur'ani malamai sun ce hadisai ma wahayi ne saboda wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa ma yantiqu anil hawa lalle annabi baya fadin son zuciya shine alhawa wanda ake kiransa whim ko kuma abinda mutum yake so personal interest nasa a'a annabi baya magana akan wannan kuma baya umarni da haka saboda haka duk abinda annabi yake fada shi ma wahayi ne dalilin da ya sa malamai suka ce hadisan annabi ma wahayi ne ya za duk wanda ya zo ya ce ba zai bi hadisan annabi ba kamar yadda ƙala ƙato wato manyan katti suke faɗa to ku tabbatar cewa waɗannan kattin banza ne babu yadda za a yi kai watsi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan a kira ka mutumin kirki Qur'anin ma da kake gadara ciki wa ya kawo Qur'ani wallahi ba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba ba mamaki da Qur'anin ma ba same shi ba tunda da Allah ta'ala ya dubi zukatan baye kakab gaba daya Allah yana son ya aiko annabin karshe manzo na karshe sai ya ga zuciyan manzon Allah Muhammad bin Abdullah ita ta fi cancanta da tsarki ita ta fi cancanta da azabe ta a bata wannan littafi na alkur'ani shi yasa Allah ta'ala ya aiko annabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib a matsayin khatamul anbiya'i wal mursalina to kaga ba domin kai ba da baka samu qur'anin ba amma ka zo ka ce ka yadda da qur'anin baka yadda da maganganunsa ba kuma idan za ka fassara qur'ani da wata hanya za ka fassara qur'ani domin akwai abin da yake duk larabcinka duk larabcinka idan baka koyi hadisan annabi ba baka nemi fassara a cikin hadisan annabi ba to akwai ayoyin da ba za su sauri yadda ya kamata ba sai an samu matsala wannan wani fage ne na musamman idan muka ce za mu buɗe ki to sai gari ya waye mu kuma baki ne eh, mu kuma baki ne ba za mu tsaya sai gari ya waye ba saboda haka ya koyan uwa lalle malamanmu na izala yana daga cin abin da suke kafa hujja da shi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda hadisin annabi kamar yadda turawa suke faɗa a cikin islamic stadium cewa hadisin annabi yana daga cikin main sources of islamic law idan ka ga dama kana iya ce primary sources of islamic law dole sai da shi idan babu shi to za a shiga tambele da hayaniya kuma za a shiga hauka alhamdulillahi duk malamanmu da suka tsaya sun kawo fassara na ainihin magabata an kira sunayen sahabbai an kira sunayen tabi'ai an kira sunayen manya-manyan malaman musulunci waɗanda suka gabatar da bayani akan ayoyin Kur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun ga waɗannan abubuwa guda uku su ne madogaranmu kuma muna kira ga duk wanda yake kira zuwa ga addini ya dogara da waɗannan abubuwa guda uku abu na farko alkur'ani abu na biyu hadisin annabi abu na uku fasarar malaman kwarai don a malaman da suka shuɗe ma akwai karkatattun malamai akwai malaman da suka sake hanya kamar yadda yake a yanzu akwai malaman da suke kwatantawa na kwarai sannan kuma akwai malamai waɗanda suka karkata zuwa ga duniya saboda haka sai a yi taka zanzan kuma muna da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara malamanmu suna iyaka kokari sannan kuma mutanenmu suna sauraron abin da ake fara musu kuma duk bayanan da ake yi zai yi wahala a ce ya wuce maganar tauhidi ko akida ko kuma ainihin ayyukan ibada ko kuma ayyukan mu'amala kamar yadda musulunci ya karantar duk waɗannan ɓangarori guda uku kusan sai da aka samu malaman da suka tattabo abin da ya shafi tauhidi da akida kadai ta Allah ke kadai wajen bauta ba tare da shirka ba da daraja manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da bakin matsayinsa da Allah tabaraka wa ta'ala ya baki na yin masa da'a cikin dukkan al'amura da bin sunnoninsa da riko da sunnoninsa bin nawajir shine da ainihin fiƙoƙi kamar yadda ya umarni sannan kuma da ainihin riko da fassara na ainihin malaman kwarai waɗanda suka tsinta ko suka samu daga ayoyin ƙur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka an mana bayanin tauhidi an mana bayanin aƙida musamman ma abin da ya shafi imani wanda an tabbatar mana al'imanu ya zidu bi ziyadatil amal wa yankusu bi naqsiha imani yana karuwa da karuwan kyawawan ayyuka sannan kuma imani yana raguwa da karuwan miyagun ayyuka imani yana karuwa da raguwan miyagun ayyuka kamar yadda yake imani yana ainihin raguwa da ainihin karuwan miyagun ayyuka saboda haka malamai da yawa sun ambata mana wannan abinda ake nema musulmi ya zama mai imani da Allah da mala'ikun Allah da littafai na Allah da manzanni na Allah da kuma ranar takin alkiyama ko da yake malamai da yawa sun ce alkiyama ba sai an jaddada maka ba saboda mafarinta mutuwa ne kuma kowa yana mutuwa duk wanda kwanansa ya kare zai tafi kuma duk wanda ya mutu ba zai dawo ba ko maganar da ake yi cewa idan waɗansu mutu suna bayyana a wani waje a matsayin gwaigwai wannan magana ce ta gwaigwai babu gaskiya a cikinta yanzu idan mutum ya yi rayuwa sannan ya sake dawowa ya zama gwaigwai ko fatalwa a wani waje ina cin moriyar rayuwa ai babu daɗi bayan an tafi ba a dawo ba saboda haka wannan ke yake gwada mana za a yi takin alkiyari lokacin da kake da shekara talatin da biyar ko arba'in da biyar abin da kake aikatawa in ka je saba'in da biyar ko tamanin da biyar ba za ka iya ba ai kaga wannan ma babban wa'azi ne ya kamata ka kintsa naka ya naka ka yi kokari ka tattara nan hadisin sa mai inganci sannan kuma ga ainihin zaka idan dukiyanka ba ta kai zaka ba akwai sadaka da kyauta da isani in kana son Allah ta'ala ya sassauta maka kuma kada ya kufi da kai to ka yawaita aikin alheri da ainihin kyauta da kuma sadaka to wannan Allah tabaraka ta'ala zai kai ka darajar da baka yi tsammani ba sannan kuma akwai azumin watan ramalana azumi na farilla sannan kuma akwai na nafifili waɗanda ake yi na ashura da tasuwa da kuma ranar arfa da kwanaki uku a cikin kowane wata musamman ranakun farin wata da na litinin da alhamis wannan ba ya takaitu ga tsofi ne kawai ba a'a sai dai an fi son tsofi su yi saboda su sun yi kusan gangarawa amma wannan azumi na nafila ya shafi kowa da kowa duk wanda ya samu dama inda yana son Allah ya cike masa gibi to lalle kuwa ya yi iyaka kokarinsa ya ɗauki azumin da zai iya na nafila sannan kuma ga aikin haji ga aikin umra wanda annabi ya yi bayani aikin haji da umra suna maganin talauci suna kankare kurakurai wanda mutum ya aikata alhajjul mabrur laysa lahu jaza'un illa janna aikin haji wanda yake kubutacce to baya da wani sakamako in ba gidan aljanna ba sannan kuma daga cikin abubuwan da suke kankare laifuffuka annabi ya faɗa wa ramadan ila ramadan wal juma'a ila al juma'a ko kuma daga ainihin umra zuwa umra ramadan zuwa ramadan juma'a zuwa juma'a mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kabair lalle ana Allah yana kankare kurakurai idan an nisanci manya manyan laifuka ya ku yan uwa musulmi lalle hakika abinda malaman mu suke karantarwa kenan ba surkulle ba ba tatsuniya ba ba kame-kame ba ba karaman ƙarya ba saboda me mun yadda cewa akwai waliyi na gaskiya sannan akwai karama ta gaskiya amma baka isa ka kirkiro mana cewa wane waliyi ne mu yadda ba ko kuma wane yana da karama mu yadda ba saboda kai ba annabi ba ne sannan ba dan annabi ba ne kai ba makwabcin annabi ba ne kana nan tukururunka a bununo ka zo ka ce wai wane waliyi ne ko kuma yana da karama ba za mu taɓa yadda da wannan ba sai ka kawo mana hujja karara daga cikin qur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai uwaitul alqarani da aka ambace shi wanda ɗaya daga cikin malamanmu ya ambace shi annabi ya ce khairu tabi'ina shi ba sahabi ba ne bai haɗu da annabi ba wane ne sahabi الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآمن به ومات على الإسلام وإن تخللت الردة بين ذلك وانا كيلا ديفنيشن ناينهم ولي أي ناينهم صحابي ولي صحابي shine wanda ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ya yi imani da manzon Allah kuma ya mutu akan musulunci ba man ra'an nabiyya ba wanda ya ga annabi ba don idan ka ce man ra'an nabiyya wanda ya ga annabi to abdullahi bin ummi maktum mai kiran sallan annabi musamman da asuba mai kiran sallah na ƙarshe makaho ne ke bai taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba shine wanda Allah ya saukar da aya sukutun a kansa abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra a kansa Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da waɗannan ayoyi kuma wani lokaci idan annabi zai bar birnin madina yakan sanya ki a matsayin khalifa alhali kuma makaho ne shi ne wanda annabi yake cewa ku ci ku sha idan za ku ɗauki azumi wa kulu wa sharabu ku ci ku sha idan kun ji kiran sallan bilal kaga ɗaya daga cikin masu kiran sallan annabi ya ce hatta yunadi ibnu ummi maktumin ku yi ta ce ku sha har sai ibnu ummi maktumin ya yi kiran sallah shine mai kiran sallah na biyu na asuba a cikin hadisin akwai idraji wa kana rajulan ama la yunadi hatta yuqala lahu asbahta asbahta baya kiran sallah saboda shi mutum ne makaho sai an ce masa fa gari zai waye gari zai waye gari zai waye sa'annan sai ya tashi ya yi kiran sallah tunda Allah ta'ala ya fada cikin Qur'ani wa kulu wa sharabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl saboda haka a takaice dai sahabi shine wanda ya hadu da annabi ba wanda ya ga annabi ba yayi imani da shi kuma ya mutu akan haka wannan shine sahabi ko da yaro karami ne wanda bai da wayo saboda an samu hadisin da wani yaro yake cewa yana yaro karami aka kawo shi wajen annabi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya addu'a sai ya fetsa masa ruwa a fiskansa yace wannan fetsa ruwan da annabi ya masa bai manta ba malamai suka ce wannan ya tabbata sahabi domin ya gane fetsa ruwan annabi ya gane wanda ya fetsa masa ruwa aka ce sahabi ne sai dai ana kiran su sigaru sahaba a cikin sahabbai din wato su kanana ne ba manya ba domin akwai manya akwai dakka a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma uwais alqarani shi tabi'i ne wanda annabi ya ce idan kun hadu da ke ku nemi yayi muku addu'a saboda mutumin kirki ne kaga wannan ya gwada ana iya samun waliyi a koyaushe amma kai ka zo ka ce mana kai waliyi ne alhali wani lokacin ka zo ka kwada sallah wallahi ana ba da makin za a baka fel a makin fel za a baka kai ka taba ganin waliyi ya yi sallah ba ruku'u mai kyau ba ba sujada mai kyau ba kai ka taba ganin waliyi ba ya kiyaye dokokin Allah waliyin Allah ba ya kiyaye dokokin Allah ala inna awliya Allah لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون abinda ubangiji ta'ala ya fada kenan ya ku yan uwa ba na tsaya a nan domin yi wa'azi ba ne na tsaya a nan ne domin gabatar da jawabi a madadin ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa ikamatu sunna ta jihar bauchi gaba daya kuma a daidai wannan lokaci muna son mu yi amfani da wannan dama domin mu mika godiya ta ainihin ta musamman ga mai martaba sarkin bununu alhaji dallami hassan babajedi muna masa addu'a allah tabaraka wa ta'ala ya saka masa da alheri yadda ya ba mu haɗin kai ya ba mu goyon baya kuma ya halarci wannan waje domin ya girmama abin da za a fala ya girmama malamai ya ainihin girmama wa'azi muna masa addu'a Allah ta'ala ya ƙara masa imani da daraja sannan kuma muna mika godiya ta musamman a madadin izala ta karamar hukumar ta babalewa ga mai girma distinguished senator na bauchi ta kudu senata shehu buba umar bisa tallafin da ya bayar domin gudanar da wannan wa'azi sannan na uku ga godiya ta musamman ga alhaji kaila custom shi ma bisa babban gudumawan da ya bayar domin wannan wa'azi Allah ya saka masa da alheri sannan na hudu muna mika godiya ga honorable Jafar Leko wanda yake representative na kananan hukumomin tafawa balewa da da bagoro a majalisar tarayya shi ma saboda taimakon da ya bayar Allah tabaraka wa ta'ala ya saka masa da alheri sannan na biyar mai girma shugaban karamar hukumar tafa balewa alhaji sama'ila wakili lere shi ma muna mika masa godiya ta musamman yadda ya ba da dama tun da huruminsa ne wannan karamar hukuma kuma abin da mutane da yawa ba sani ba waɗannan shugabanni na ƙananan hukumomi suna da fawa ta musamman idan sun ce ba za a yi abu ba ba za a yi ba idan kuma sun goyi baya to lalle za a aiwatar da abin saboda haka da taimakon da ya bayar da approval din da ya bayar muna masa addu'a Allah ta'ala ya saka masa da alheri sanan godiya ta musamman ga kogunan bauchi Alhaji Abdurrashid Adamu Mu'azu wanda yake dan majalisa wanda yake na jiha shi ma muna masa godiya bisa taimakon da ya bayar sannan godiya ta musamman ga ainihin ɗaya daga cikin dattawan lokaci na ambata waɗanda suka ba da manya-manyan godiya ne to waɗanda suka ba da manya ko ƙanana su ma Allah ya saka musu da alheri kuma masu sauraro da kuka ba mu haɗin kai kuka tsaya wa'azinmu daga nan kuma sai akwai sai sanarwa saboda haka rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar akwai ɗaya daga cikin manyan mu already ya riga an fada shine Dr. Ahmad Tijani wanda Allah ya masa rasuwa kwanan nan da sauran yan uwa waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta musu duk wanda yake da wani mamace wanda Allah ya karbi ransa to muna addu'a Allah ta'ala ya gafarta masa ko da ya ɗibi ƙaruma-ruma waɗanda suke masu nauyi daman amfanin neman gafara kenan waɗanda suke da rai su nemi gafara ga matattu saboda waɗansu kurakurai to muna fata Allah ya gafarta musu kurakuransu ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه